الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس أشرين دا أكو قوات الرجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دايا دا هدو دا أربعين دا أكو wanda ya dace da 24 ga watan Fabrairu shekara ta 2022 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam ci gaba da karatu na luga a cikin littafin a takhmisul qasa'id al-witriyya na ibn rushayd rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta domin yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam littafin da aka fi sani da wato wuturiya za mu tashi darasi na 41 insha Allahu ta'ala a shafi na 80 41 a shafi na 81 to malam yake cewa aya man ala fi sahwatil izzi muznasha wa akrama man ya'lu al-buraqa wa man masha wa afdalu man yutwa ala hubbihi al-hasha ملكت عنان العز قدرا كما تشاء لك الدهر لك الدهر عبد لك الدهر لك الدهر عبد والزمان خديم قدمت على الأملاك للعرش تجتلى فلم تر بوابا ولا الستر مسدلا سمعت الندى يا ذا المكارم والعلا منحناك حبا ما منحناه مرسلا فأنت على المولى الكريم كريم فأنت على المولى الكريم كريم أيا من أذقناه حلاوة شكرنا ومن قد رفعنا ذكره عند ذكرنا ومن قد هديناه الرشاد بسرنا مكين لدينا أنت فاصدع بأمرنا ألا فقد قد أمضى القضاء حكيم وقم في مقام العز يا من يجلنا وقل ما تشاء فالعدل والفضل فضلنا فأنت الذي يهدى لعلياك وصلنا محونا بك الأديان وعاش رسلنا محونا بك محونا بك الأديان وعاش رسلنا محونا محونا بك الأديان لو عاش رسلنا لجاك لجاءك عيسى تابعا كليم شما أكوي واو مرنا وكليم لجاءك عيسى تابعا وكليم shi zai sa baitin ya tashi to ibn rushaidin yake cewa ayaman ala ya kai wanda yake ya ɗaukaka fi sahawatul izzi a farfajiya ta ɗaukaka ta ƙasaita tun lokacin da na sha wato ya taso tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso to ya ɗaukaka ne a farfajiya ta ƙasaita ya ce sahawatu bi ma'ana shine farfajiya wa akrama man ya'alu alburaka ya wanda yake mafi girman wanda ya hau buraka duk wani wanda ya hau buraka to manzo Allah shine ya fi shi girma ya fi shi ɗaukaka wa mammasha ya wanda ya mafi alkhairin wanda ya tafiya da ƙafa wa afdalu ya wanda ya fi falalar man wannan da yutsuwa ana naɗe alhasha kayan ciki ala hubbihi a kan sonsa duk wani wanda za a so in dai ba Allah ba ne to ƙasa yake ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ne wanda ya fi kowa falalar wanda za a ce za a iya naɗe kayan ciki su ne alhasha saboda ƙaunarsa saboda soyayyarsa malakta ka mallake inan al'izzi linzami na ƙasaita ƙadaran wajen girma da ɗaukaka kamata sha ka bayar da kaso addaharu zamani laka abdun mai biyayya ne gare ka eh mai kaskantar da kai ne gare ka sai ce wazzamanu zamani kuma khadimu ya ne maka hidima yana hidintawa annabi sallallahu alaihi wasallam kadimta ka gabata alal amlaki akan mala'iku lil arshi domin saduwa zuwa ga al'arshi tujitala wadda ake buɗe ta ko ake bayyana ta falam tara da ka zo nan gun al'arshi baka ga bawaban mai tsaron ƙofa ba don ba wata halitta ma da ta isa ta kai wurin wala sitiru ko kuma wala sitira yana iya ɗauka haka baka ga wata sitira ba mus dala wadda ake sakewa a rufe ma'ana ba wani labule da an ka sako komi babu a wannan wurin sami'tan nida kana kaiwa wurin sai ka ji kira sai aka kira shi daga fadan Allah aka ce ya zalma karimi wal'ula ya ma'abuci girmame-girmame da ɗaukaka da darajoji manya kiran da aka yi wa annabi kenan mana naka mun baka kyauta ta hubban soyayya ma manahu mursala cikin manzannin da muka turo ba mu taɓa baya wani manzo wannan kyauta ba kai ne na farko kuma kai ne da ƙarshe ba wani wanda za a ba wannan kyauta fa'anta saboda haka kai alal maulal karimi ba karima ba alal maula bisa ga Allah majibincin lamari alkarimi wanda yake mai baiwa karimu to kai mai ma'ana fa'anta karimu kai mai babba ne kai mai karamci ne akan Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana Allah ya darajanta ka ya kimanta ka ya baka matsayi babba sai ce a yaman a zaƙanahu halawata shukurina ya wanda muka ɗanɗana masa zaƙin godiyarmu duka ana ta gaya masa dai kalmomi na girmamawa wa manya wanda wannan da ƙadira fa'ana mun ka ɗaga zikirahu ambatunsa inda zikirina gun ambatonmu duk sanda aka ambace mu sai a ambace shi za ambace Allah sai ka ja ambace annabi Muhammad wa manya wannan da ƙadira daina hurrasha da mun shiryar da shi akan shari'a bisirrina tare da sirrinmu makinun ya wanda yake babba mai daraja mai kima ladaina a gunmu an ta kai da kai ake ba da wani ake ba duka ana gaya masa wa'annan kalmomi fasda saboda haka ka bayyana bi amrina al'amarinmu eh ma'ana ka bayyana ka je ka gaya wa al'ummaka ga saƙonmu ga abin da muke nema daga gare su kara ɓoye musu komai fas da abin matu umar to wannan shi ne ala ya ku masu saurare ku saurara faƙaɗi ka yi hukunci ko kuma ala yana iya ɗaukar bi ma'ana na'am ala haka ne faƙaɗi ka yi hukunci kad haƙiƙa al-hakimu ga can ƙarshe gwani mai hikima an qada'a ya riga ya zartar da hukunci shine Allah wa qum ka tsayu fi maqamil izzi a matsaya ta buwaya yaya wannan da man yujilluna wanda yake girmama mu duk wanda ka girmama annabi to bai kai ka girmama Allah bai kai annabi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa girmama Allah shi yasa ya ce ni na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin Allah to saboda haka manzon Allah ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa girmama Allah saninsa da Allah to shi ya bayu zuwa ga girmama shi don gwargwadon sanin kada Allah gwargwado da zaka girmama shi yasa ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama to kaga a cikin bayi kowa na da awar aishi yana son Allah amma sai Allah ya ce a'a wayanda an masana Allah suke kuma jin tsoron Allah su ne malamai kowa na da awar yana jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to amma su malamai da yake sun san waye Allah suna da ilimi sun san hujaju da suke tabbatar da Allah da halittunsa da su suka fi kowa jin tsoronsa to shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa jin tsoron Allah ya fi kowa girmama Allah saboda haka wa ka faɗa mata sha mata sha'u ne sai aka shafe hamza aka ɓoye ta saboda rurar waƙa ai wa ƙul mata sha'u ka faɗi abin da kake so fal'adulu adalci wal fadlu da falala fadlu na namu ne mu komi namu ne mu muka ɗauka muka baka fa an tallazi yuhuda kai ne wanda ake baiwa kyauta wasu luna saduwan muliyaka ga ɗaukakakka mahauna mun shafi al'adiyana dukkanin addinai bika a dalilinka nabi na tahowa sai aka goge duk wani addini duk wata hanya aka shafe ta duk abin da annabawa suka zo da shi ka cire tauhidi to ba abin da aka bar shi wanda yake annabi ya goge komai sai ce lawa'ashe rusuluna kuma haka abu zai tabbata ko da manzanninmu sun ci gaba da rayuwa tun daga ka annabi nuhu har zuwa annabi isa da a ce duk suna nan to annabi na bayyana fa nasu nasu abin nan ya tsaya yanzu na manzon Allah shine zai dinga tafiya shine zai dinga shugabanci karka ɗauka an yi haka ne wai kawai don sun bar duniya tunda an ce annabi ne baya duniya manzo ne baya duniya shi yasa shari'a su ta tsaya a'a sakamakon haka shine tahuwar manzon Allah shi yasa komai ya tsaya shi yasa hatta annabi Isa idan ya ya dawo ƙarshen duniya to zai rayu ne ƙarƙashin shari'a ta manzon Allah ba waccan tashi wadda ya rayu da ita ba da ta riga ta tsaya yanzu in ya dawo zai zai rayu ne zai bauta ma Allah ne akan shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka zai shari'a da alqur'ani eh zai bauta ma Allah da alqur'ani da maganganun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ba zai fita daga wannan ba shine yace lauja aka koda Isa Annabi Isa koda ya zo maka to tabi'an sai dai ya zama mai biya gare ka ba kai za ka bi shi ba an talmatubur kai ne za a bi shi annabi isa koda ya zo to tabi'un ne wa kalimu haka annabi musa wanda aka yi magana da shi wa kallama allahu musa ta kalima to ko shi ya dawo to shi ma zai kasance ne tabi'an zai zama mai biya gare ka ba kai za ka bi shi ba tare da cewa annabawa ne manzanni ne suna daga cikin ulul azumi minar rusul amma wannan bai sa kuma ya za a ce a kwatanta su da kai ba a'a sama kake da su sai ce nabiyun kai wani irin annabi ne ko kuma huwa nabiyun shi wani irin annabi ne sai ce taral amlaka kana ganin mala'iku ko ɗau'an suna yin biyayya lirasmihi ga alamar annabi sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah ya zana alama ko ya zana zane to suna biyayya gare shi ba sa saba masa fa adamu annabi adam haƙƙan da gaske kad haƙiƙa ta shafa'a ya yi tawassuli bismihi da sunan annabi kwai hadisi da ya shahara cewa lokacin da annabi adam ya ce itaciya da allah ya ce kar ya ci to ya yi tawassuli da suna annabi yana neman allah ya yafe masa zunubi wannan laifin da ya yi to amma wannan hadisi bai tabbata ba ya inganta daga wato bai tabbata ba cewa annabi adam din ya yi haka ya daga cikin abinda su masu halatta tawassuli suke hujja da shi shekul albani rahimahullahu ta'ala yana da littafi a tawassul ahkamuhu can ya yi bayani a kansa ya bayyana rauninsa da kuma rashin ingancinsa ya tabbatar da cewa kuma su masu hujja da shi don su tabbatar da wannan to babu hujja a ciki dama za ka yi hujja ne da abin da ya inganta ba abin da bai tabbata ba idan ka dogara ga wani abu sai aka lalaba ka ce abin bai ma inganta ba to duk wani hukunci da ka gina karkashinsa ko ka fitar ta hanyar istinbadi to gaba ɗaya ya rushe sau duk abin da za ka fitar yanzu na hukunci far'un ne to shi nassin da ka tabbatar da shi ko ka kawo haka fidda wannan hukunci asulu ne tun da asulu bai tabbata ba yadda za a yi faru ya tabbata arafnahu wato mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma muna gane manzon Allah bi wasmihi da alamarsa wadda ta bambanta shi da kowa bainal anbiya tsakanin annaba da za a tara annabawa gaba ɗaya kakaf sai a kawo annabi cikinsu ya ce mu za mu gane annabi wadda yana da wata alama wadda su annabawan ba su da ita muhammadun ya kai annabi muhammad ko kuma huwa muhammadun shi annabi muhammadu ne sai ce asra bi jismihi ya yi tafiya da shi da jikinsa lil kursi har zuwa kujeran Allah aka yi isra'i da mi'raji da shi saboda haka in baka gane mawa ake magana ba sai ce maka muhammadun shi ne fa annabi muhammadu wanda asara Allah ya yi tafiya bi jismihi da jikinsa lil kursi har zuwa kursi wannan yana raddi ne kan masu cewa an yi mai ne da ruhin annabi kai ba su wannan ƙauli cewa da ran annabi kawai aka yi isra'i da mai da shi amma gangar jikinsa tana nan a makka ransa aka ɗauka aka je da shi wannan ba gaskiya ba ne abin da ya tabbata ko malamai suka tabbatar a yi mai iraji da shi ne ruhan wa jasadan da ruhin nasa da jikin nasa gaba ɗai an yi mai iraji da shi sallallahu alaihi wasallam sai ce fafil hujbi ya tabbata a cikin shamakai jam'u hijab sai ce amsat ta zamo lin rasuli ga manzo rusumu wuraren sauka wayannan shamakai da Allah ya sanya wa kansa to su suka zamo wato wuraren sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tamasha manzon Allah ya yi tafiya ala furshil jalalati bisa shimfiɗu na ainihin ɗaukaka da daraja walbaha ai walbaha'i ne eh shi ma dai da ɗaukaka da ƙyalli bisha ke kira da albaha ko ka ce haske sannan wasalla manzan Allah ya yi sallah bi rusulillahi tare da manzannin Allah fi hadratin niha konuha a cikin halara ta hankali to a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tara masa arwahu kamar da wasu malamai suke faɗa na annabawa sai ya jagorance su sallah wasu kuma suka ce a ba arwahu har da gangar jikin tasu da ba abu ne wanda yake buwayar Allah amma galibi dai malamai suka ce a'a arwahu ne na manzanni da annabawa aka tara masa a nan baitul maqdis annabi ya jagorance su sallah wasara ya yi tafiya ala saman a'ala maqamin mafi ɗaukakar matsayi minas suha wanda ya ƙetare tauraron da ake kira as-suha sunan tauraro ne musamiruhu abokin firarsa tattaunawarsa jibril mala'ika jibril da shi yake tattauna suna tattaunawa abokin firarsa kenan hatta izan ha sai da manzon allah sallallahu sallam ya tuƙe ila zuwa ga bahari nurin wani irin teku na haske eh wani irin teku na haske laisa fihi ya'umu jibrilu shi baya iya linkaya a cikinsa saboda abai ya fi ya fi ƙarfinsa shi karan kansa sai dai shi manzon Allah sulaisa to ana kaiwa nan tawakkafa mar'uban sai manzon Allah ya tsaya yana a firgice a firgice min alkhawfi ko kuma tawakkafa shi jibrilu tawakafa jibrilun sai ya yi tsaye mar'uban yana tsorace min alhaufi saboda tsoro mur'ida kuma yana makarkata walam ya bai samu iko ba shi mala'ika jibril ya hatsu ya yi tafiya mahiban saboda kwarjini taraddada kuma ya dinga ja da baya da baya falon mara'a lokacin da mala'ika jibrilu ya gama layo tsiko abin da baya da iko a kansa wa shahada kuma ya gani ya hango da idansa ma mala'a kalbuhu ru'uban sai zuciyarsa ta cika da tsoro to fanada sai mala'ika jibrilu ya kira muhammad annabi muhammad a wannan lokaci ya ce da shi taƙaddam ka wuce gaba wa da'ani ni ka kyale ni sai ce kad haƙiƙa alimu Allah masani da aka shi ya kira ka eh so da aka ka wuce gaba kawai ni ina nan bana dahu to da annabi ya ji haka sai annabi ya kira mala'ika jibril ya ce ah ya jibrilu ya kai mala'ika jibril an niyya ta ƙa'udu yanzu za ka tsaya nan ni ka bar ni kaɗai wata turuku ni ka ƙyale ni fardan ni kaɗai ila aina a ƙasidu to ina zan nufata kai ne abokin tafiya kai ne jagora ka ce kuma in tsaya nan to ni ina zan fuskanta faƙala lahu sai ce da shi inda wada'i a lokacin da zai ban kwana da shi ya ce muhammadu ya kai muhammad akwai kaddara harfin nida saboda haka ya muhammad ya kai muhammad wa hasfu ya fin nida ija'izu ya halatta a wajen kira a shafiya kamar faɗin allah ta'ala yusuf a'arid an hada ko kuma rabbana atina fi duniya ai ya rabbana ya yusuf a'rid an haza maƙamiya sai ce da annabi muhammad matsayina ma'alumin sananne ne fa ba zan iya wuce shi ba sai ce wa ha anta ahmadu kuma kai ga ka kai ne ka fi kowa gode wa allah wa rabbuka ubangijinka tabdu ulumu ilmumuka masu yawa tabdu suna bayyana min ladun daga wajensa akwai abubuwa da ya sanar da kai waɗanda ni bai sanar da ni ba wannan za mu kwana insha Allah binda muka karanta daidai Allah ya sa masa albarka sai wani sati sai a tashi shafi na 83 insha Allah ta'ala darasi na 42 ya akwai tambaya sai a duba Na'am.
malaki na yin kamar bisa ga baitutukan da aka zo mai na kusan ƙarshen nan wani iya su da mala'ika su da kamar ba firgici ba tsoro kan annaba musala da ya salo in ban da shi jirgi da aka Eh ba shi an ka faɗa ba? Eh. Ai ba ai magana kan annabi ba. Sosai ne. Me? Ya yi tafiya kan madau- matsayi mafi ɗaukaka. Me? Daga tauraron su ha, ai an faɗa. An ce sunan tauraro ne. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله